jari ja'izu iza daraba li zalika ajalan qariban ila ma tuktabaru fi tilka siyatu aw ma takunu fihi masuratu wala yajuzu linaqad fi khiyari wala fi uqdati salasi wala fi muwada'ati bi sharqi wan nafqati bi zalika والجمال على البيع والبيع على الخيار والبيع على الخيار جائز to yanzu gaba ta gaba ciniki akan zaɓi da zaɓi ya halatta daga mai siya ko mai sayarwa ko kuma dukansu biyu ya halatta a sanya sharaɗin zaɓi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu ciniki mutum biyu mai siya da mai sayarwa suna da zaɓi matukar ba su rarraba ba wani hadisi imam malik ya rawato shi a cikin waɗa ma mana sharaɗi ya halatta amma iza daraba li zalika ajalan amma da sharaɗi sai an sa ajali za a je to ga wannan abu ka zaye to zan sai da maka zaye to na siya amma da sharaɗin bari in je in jaraba shi tukwa ina ba ta fahimta kuma sai a faɗi jaraba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku a'a ma'ana dai sai an sa adadi to zan je in jaraba shi ko shi mai siya ya sharɗanta ko mai saidawa ya sharɗanta ko kuma dukkan su biyu su sharɗanta ya halatta amma ba za a yi ba ce to bari sai na jarraba ki na a'a sai ku sa to yaushe a'a zan je jarraba shi zuwa gobe kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku sharaɗi ne a sa ajali amma a sa ajalin kuma a kusa saboda haka har ya zuwa mutum ya je ya jarraba shi matu tabaru fihi sil'ati ka je ka jarraba wannan kayan sana'a ko wannan abu da ka siya mai kyau ne ko mara kyau ila ma ta kunu fil mashura a'a ko kuma ka ce a'a to da sharadi na siya amma zan je in shawara zan je in shawara ba mamaki ba nan wani ba wasu ne zan siya ma ko marayi ne zan siya ko kuma wani ne zan siya zan je in shara eh shi zan je mi shawara eh sun amince to saboda haka na siya za a kawo kuɗi amma ba a bada kuɗi saboda haka kenan zan un a'a abin ne yayi tsada kana ga abin ya maka tsada kai to zan je in shawarta an gani tunda ni ban san kudin wannan abu ba ba a bada kudi wannan sharadi ba a bada kudi sai a rike kudi za a je a shar za a je a jaraba shi yawwa ko a rike alƙawalinsa ba to kan inda inda rayuwa ta musulunta irin ta magabata babu wani matsala ka rike alƙawari kawai ka Allah ga ɗaya a zuciya ka shi ma babu wani sun ce ya cuce ka in ya je ya dawo ya ga abin haka ne ne ce wallahi ka na san jarraba abin wallahi mai kyau ne abin ka a in yana da illa shi ma zai faɗa masa ba ma to kaga yau abin saboda haka za'in kuma yana kasancewa gwargwadon yadda aka sai kayan kasuwancin wani irin abu ne saboda haka lokacin za'in yana sabawa da yanayin abu yanzu eh eh to kuma duk wannan ta'ashar duk wannan sharadi ne irin yana ga kamar wannan to amma ai da mun aiwa kasuwancin kullun cinikin ba zai waje ba sai in ka je ka yi shawara ba ka gani ba damuwa ni wannan in akwai rinka mata ana yin haka to anan malamai suka ce zaɓi in dabba ce ala misali ka siya duk da yanzu da yawa sai ka zo ka ga ƙatar rago dubulbul abin nan ashe da za a sai da za a zo ne aka haɗa mashi wani ruwa da wasu kanwa da wani abu ne ya ci ya ci sai ka yi bubul ko tunkiya ka ganta katuwa tuleliya da kaka ta gida da daddare ta fitsara ta fitsara da samun kwasiyar ganta kwalam ɗalikariya eh to ka sai rago ka ce to kaza to amma da sharaɗi sai na je na jarraba shi to zaɓi a nan malamai suka ce in dabba ce kwana uku ne za ka je gida ka dinga ciyar da ita kana ba ta abinci kana kulawa a kwana uku na sai ga lafiya lau babu wani abu to shi kenan sai ka zuka a dabba rago yayi tinkiya tayi ko akuya tayi ko saniya tayi ko rago yayi saboda haka sai ka bada kuɗin da kuka yi shi da ban arga a yankin ke ka siya ne yanzu kuɗin ne ba za a bada ba da sharaɗin sai an ji an jaraba ba garanti to yanzu saboda haka shari'a ta ba ku in dabba ce aka yanke kwana uku ne ta suke yin ta in kuma bawa ne ka siya shi kuma zaka yi taskiyinsa shi kuma kwana biyar shi kuma kwana biyar zai a gidan ka kana tsaye shi kana jana jira da gane yaya yake yana da lafiyar shi lau bai lafiya ba da sauransu yana da waye da sauransu yake gane duk wata illa kwana biyar zai fito malamai suka ce sai a ƙara da ranar juma'a ita kuma ranar juma'a ka ƙara don a jarabci halinsa a gashin mai ibada ne ko marar ibada ne ya yi aikin shi ya halin yake ya aikin sai yake ina ba na maita saboda haka in bawa ne yana da kwana biyar a haɗa da juma'a in kuma gida ne shi kuma ana an bada wata guda shari'a ta bada wata guda za a je a jaraba gidan nan a garki yaya kafin wata guda za a yi tuisir ko kuma waye da sauransu yaya ko zai farfashe ko ba garanti kenan na wata guda to bayan an cika wata guda to kuma sai a zuwa mai da kuɗi ya zuwa mika kuɗi shine kaji ga magana kuma yace wala yajuzun naqad amma bai halatta a bada kuɗi a hannu bil khiyari a cikin zabi ba a bada kuɗi amma an yi ciniki an siya a wani wa kayana ka zane ta ba rai a tunasiya amma sharaɗi zan je in jaraba ina ba fahimta to wannan gashi musulunci ya yanzu haka sai a jaraba wannan abu amin ma haka eh
kawai ne ke zan su kuka da gidan ka wasu rai sai ta kai ya rubu su ka ya sharatin miliyowar ga mutum mutum ko ya zan su kare ke da mutum baka na aka fara darasin ko
abin da ne yawwa an yi darasin yawwa bai ta wata da mai yake tana iya mutuwa yawwa yanzu ba a ce mutuwa yau to akan wannan shi ne a nan a nan haske ji mun gami yanzu akan wannan darasi aka ba ba kai so ne ba kenan shi a nan me yake faruwa ɗin kare ta yi maka saboda haka ga shi kenan da mu kai ka mata illa kenan ka kada ba zancen mai kawai zuwa kudi zaka je ka bada sai bata maka ba saboda ne akwai wata illa da gare shi jiran zaka meda yanzu kuma sai ka meda illar wannan da kai karya da ka karya ta shi ne mun yi da wannan darasi yanzu shi ne aka yi wa iya insha Allah zai zai nan akai aka fara ba wala yajuzu naqadu fil khiyari wala fi uhdati salas to saboda haka baya halatta a bada kuɗi idan aka yi ciniki na zati a sai a je kuɗi sai in ari yayi sai ka zo ka bada kuɗi wala bi uhdati salata ko kuma alƙawarin kwana uku da wannan abu zan je in jarabta shi tsawon kwana uku to shi ma ba za a bada kuɗin ba na dabba ne ko bawa ne da daidai da sauransu eh kuma kenan yanzu lamanin abin yana kan shi wanda ya siya in kuma a'a wani aibi ne da yake a koye a a fili to dama alam misali da man bawa yana da illa- ido guda to ka sai shi yanzu ba za ka dawo ba tunda ya dama wani abu da a fili abin da ake bayani akan abin da yake a koyi eh abin da yake baɗi ne baka sani ba wala ya juzu filmuwa da ati bisharɗi haka nan ma kuma bai halatta a wajen muwada'a ma'ana wajen shingida bisharɗin da sharaɗi wannan fi zalika amma ciyarwa tana cikin waɗannan abubuwa wadda manu alal ba'i ramuwa in ku an samu da wata illa to ramuwa wanda ya sai da shi zai rama in akwai illa in ko babu illa to shi kenan khalas ina ba ta fahimta to amma kuma kai da dokon doki dabba kuma wannan haƙƙin ciyar da ita yana gare ka shine wannan fa fata la kai kai zaka ciyar ka ba da kwanda wanda sauransu wa inna ma yutawada wa inna ma yutawada ul istibra'il jariya allati lil firashi fi aglabin أو التي أقر البائع بوضعها وإن كانت وحشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة بالركيك جائزة مما لم يعلم البائع to yanzu kuma sai ga wata gaba akwai lokaci ko? muje? eh? lokaci da rabi to a shi kenan a yayin da rabi ya kenan gaba ce wadda tana bukatar kenan kan wannan kan mu je mu kwana da kenan mu tsaka kan wannan gaba kenan sai mu tashi akan gabar waɗannan insha Allah eh inda da ba lokaci da eh da 35 to kaga da rabin ta fice ko to a kwana akan wannan sai mu tashi wa inna ma yutu wa dawo tunda ita ma wata gabar ce sabuwa a za a jingina akan waccan insha Allah wa alaikum salam to Allah sa na sani eh eh eh ana ba da shinginar gona amma matsalar bai halatta kai da aka ba shinginar ka noma haramun ne bai halatta a baka abun jingina ka no kai an ci amfanin sa kai jingina ajiya ce aka baka inda ake cin amfanin jingina sai in wannan abun amfanin jinginan nan mai jinginan nan wani abu ne mai rai sai a yi sharadi alal misali kamar ka ba mutum jinginar doki kaga ce to me a jingina me amfanin jingina ita jingina kamar shaida ce cewa ina bin wani kaza ko tsakanina da wani akan akan wannan an san dokin wani ne to amma gashi a gidan wani kaga shar'i ne a to me ya kawo dokin gidan wani a abin da ya sanya na bashi bashi ne na bani shinginar wannan ita ce karantin kudin ka kana bin shi bashi ina ba ta manta to yanzu ka bashi doki kaga doki yana bukatar a share mishi gurin kullun da safe yana bukatar a bashi abinci haɗi kullun da ya ko ba haka ba yana bukatar yana bukatar kaza da sauransu to sai ce to wanda ka na ba ni jinginar doki wa zai ciyar da shi ni zan ciyar da shi ko gaza ka ciyar da shi ce a ni zan dinga zuwa da safe ina wani share mishi ko in ciyar da kayana domin kai ba za ka iya kula abin da kayana ba to shi kenan kawai gida kura kuma yana gidan doki yana gidan shi da safe sai ya zo ya gyara kayan shi ya gyara kayan sa ya zo share ya share ba kakare ya komi ya tafiya shi da rana ma ya zo ba shi haka da ta kulle duka ba shi doki yana nan bai zuwa ko ina ana ciyar da shi kawai kai na ka garanti dai doki yana nan ka kula da doki kai bace bai halatta ka taba mishi doki ko ka hau ba za ka ce a ba doki ba kai wata tun an turo mata mutuwa a ƙauye na bari je ka wurin an ka hau ka hawa a a haba malam gidana da ke in ce in zo yana ciyar da doki wahala ne da sauransu to kai ka ciyar da shi to shi kenan ni zan dinga kyan da shi in share masa mace komi to yanzu kuma ya halatta albarkacin wannan aiki da zan masa yanzu ni kuma yana da bukatu na nima sai dinga hawa ina zuwa ina bukata ka ji da jiki kenan kun ga wannan a a saniya ce na kawo to wa zai kyan da ita a ni zan kyan da kana a a kai zaka kyan da ita tunda ni na nesa ni a a ba zan samu daman zuwa ba to yanzu kai kuma ya halatta ka dinga tatsan nonon kana shaya kana sha a gidanka in ta aihu nashi ba naka ba in ta aihu tashi ce ba taka ba kai yanzu ko amfanin wannan nona ya ka dinka sayarwa ma kana jefa ita ina ba ta fahimta amma gona ita an ba ta ciko ba ta to saboda haka ita kuma bai halatta ka noma mushi kayi shi shari'i ni za a yi sai a nemo wannan haya ta ta warewa mai son shi wannan hayar gona sai a bashi wa shekara nawa zaka kaza ne sai a baka kudin sai ka ajiye mishi kana ajiye mishi kayan shi wani yana noma amma ba kai ba yadda ake yi a zamanin na yanzu ya ga noman gona shekara da shekaru haramun ne ba halal ba jingina wannan ba haramun ne ba mutum eh ko ka da da izinin na bai halatta ina ba ta banda ga yadda ka'ida ta kashi yawwa ko da izini ba gona wannan kai bai halatta ka sha amfani wannan abu kenan wani abin da za a yi ka a barta ta yi shaya ka a barta ta lalace to shi kina a sa ta haya amma har kai ne zaka ba da hayata kuma kai za a dinga ba kudin hayar kana tara masa kayan kana tara masa da ya kama kudin ka sai ka ba shi kudin hayarsa da gonarsa shi ake ce mata da malubi to to da malubi to haramu ce ba kai zaka ce ba a'a ajiye mutu kai shi zai tara mutu za a dinga yi kana masa asusun sa rage kawo maka abin da ya baka kai kuma sai ka tattaro mishi gonarsa da wannan abin da ka tara na haya sai ka mira mishi kayan na'am kuma ina da bukata ne kira shi da samu wani da ba ina mu da wannan
kamar ya ka sai da wani ya yi bashi a kan bashi ba ka zai halatta sai da bashi kan bashi a matsalar abinda za a yi dele ake aimuci ne matsalar inda ba mai dele ake zuwa zan garancen kuɗi zan baka zuwa kaza matsalar wannan rashin dele da ake kawai sai a bada abu a nan ma shi ne muka saba shari'a a a dele ake ga wannan na ba kaza amma ga jigina ta lokaci kaza zan kama ka in lokaci ya yi sai ka cikin wani lokaci ya yi bani a dala yanzu a kara mun dan wani lokaci kana iya kara masa kai ya zo ka kara masa lokacin da ka ga yanzu a'a ka mishi kari ya zo ka da wani ban da kara masa yanzu kuma mu ba da kuɗi na ke ka neman kuɗi na ka bani kawai in an yi kuma yanzu ka je wajen hukuma sai a ware kuɗin ka ba ko kuma ka ɗauko ta kashi ka bani shakari matsalar rishin sa ne ne kawai kika jin yana nan ai tun shekara shekaru karshe ma kuma a zuwa wancan ya mutu wancan ya mutu a zuwa haɗu jikoki a haɗu shi
idan gwamnati aka ce kuma kana yi ba da haya a shekara ni shekara ni nuna ya ba ku da iya ya ba ku gwamnati shi da wa a'a shi kuma wannan ba zancen jingina bane ba a'a kai ne kake da gona kuma kai ba zaka noma ba sai kake so ka ba wani haya ya halatta wannan kayan ka ne wanda kake so ka ba wani haya ya dinga noma kuma kai ya dinga ba ko kuma a kai wani ga gona ta zo mu dinga yi kashe mu raba ka roba abin da ka raba a yanzu a ko kuma ka ga kaza zaka ba ni ya halitta wani kayan ka ne kuma eh insha Allah na'am eh eh ba mu wato amma ne ya ta a sunna duk kawai ka da a sunna a sunna abin da ya zo hadisi ingantacce kada ka mutu so biya ake wannan ajiyar da musamman maliki ya ta saba ma sunna kuma mai amfani saboda haka sunna abin da yake a sunna kada ka mutu so biya kada ka mutu salatu kada ka mutu salatu wannan shine abin da ya tabbata a hadisi a nan sun hadisi insha Allah yana sai mu aji ko da ya saba mazhaba ta saba mu sai mu aji mun kai ta daga da wannan insha Allah yana ba abin mazhaba nan nasi ake shi kashi imamu maliki yake cewa idza sa al hadisu wa huwa mazhaba idan hadisi ya inganta to shine mazhaba ta ba kuma ba abin da aka faɗa ba aha eh eh ba ba eh eh sai ka zaka kai wani na je zaɓi to abin bai yi ba gaskiya kawai shi kenan da mu ka bada kuɗi ba kaga na ba shi kaga illar baka bada kuɗi ba baranda na ji haushin ko wani abu ba a'a da na je na aika amma ni sai ki ba kayan shi yadda ba ka haka dawo mishi da shi ko ka musu illa in ka musu illa kuma sai a koma wancan rayu a'a lafiya yau ka mishi kushi kenan da mun da zaɓi ku kai an ce zaɓi da muka ne ko ya yi ko ba zai ba a'a na je na shawara suka ce a ba su ya ba musu tsada a'a na je na shawara suka ce ba irin wannan suke so ba ya halatta da mun da wannan sharafin kai da wannan kuma babu wani abu eh eh eh eh eh eh eh ya shi ba wani lila da ya da sharaɗi ko ba insha Allah ai dai sharaɗin yana na yi amma zamani a biyar ne zan yi zata to akwai wanda in ka zo ka zo shi eh in ka taɓa wani kaya a wani jimina da sai ta kasa shi
to gida nan musulunci musulunci za a ji ko ra'ayi sa ta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka
Não, mas não é, é um nome. Você fica doido.